أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu don sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zamo sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna takwas ga jumada thani hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallam dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam dubu biyu da sha tara muna da cikin kitabul hajji a kitabu jaza saidi da haka za mu tashi sabon babi
باب إذا صال الحلال فأهدى للمغرب الصيد أكله
باب إذا ساد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله الإمام البخاري رحمه الله يجي باب تقديره هذا باب ونبذك عندي تنويني أنا أقدر مبتدا shi babul din sai ya zama khabari hada babun wannan babi kenan wannan babi ko wannan tarjuma tana magana akan idza sadal halalu idan wanda ba mai harma da hajji ba shine halali ko a ce halali mai harma da hajji a ce muhrimi wanda bai yi harma da hajji ba a ce da shi halali to idan halali waton yayi farauta fa ahada sai ba da kyautar farautar na lil muhrimi ga wanda ya harma da hajji yayi kyautar farautar nan a kalam sai ya ci ma'ana halal ne ya ci wannan babi na bayani akan halacce in wanda ba mai harma da hajji ya yi farauta in wanda ba mai harma da hajji ba ya yi farauta to in ya ba da kyautar farautar ga muhrimi bi har ma da hajji a kalahu sai ya ci lafiya lafiya ba shi ya farautar ba
ولم ير ابن عباس وأنس بالزوج بعثا
ولم ير ابن عباس وعنز بالضبه بأسا الإمام البخاري رحمه الله سيفارا جوسو تعليقوقا قدابيو na asari guda biyu na Abdullah ibn Abbas da Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma abin da yake cewa lam yara ibn Abbas Abdullah ibn Abbas lam yara ba'san yana ganin babu laihi bizabhi da yanka ma'ana mai harma da haji zai iya yanka wa Anas haka nan ma Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu lam yara ba'san bizabhi shi ma yana ganin babu laifi da yin yanka malamai suka ce to gaskiya babu mudabaka na waɗannan afarora guda biyu asarin abdullahi ibn abbas da asarin anas ibn malik ba su da alaka babu mudabaka tsakanin su da tarjama ma'ana babu shi dai kamar da aka saba in an tuna dai duk inda muka cimma wani ta'liqi da Imam Bukhari ya kawo ma'ana riwaya mu'allaqa za a bibiye ta a sadar da ita da inda aka yi wasulinta wannan wasalin asarin abdullahi bin abbasin radiyallahu ta'ala anhuma abdurrazzaq takan ikrama takan abdullahi bin abbasin abdurrazzaq a musannaf ɗinsa ya yi wasulin wannan riwaya ma'ana ya kawo ta mausuliya ya kawo isnadin ta tiryan tiryan sannan shi kuma watan asarin anas ibn malik tuna kaga ai asari ne guda biyu asarin abdullah ibn abbas da na anas ibn malik wanda imam bukhari yace lam yara ibn abbas wa anas bizarhi ba'fa ko to ita riwaya anas fa sai aka ce riwaya anas ibn malik radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha abubakar ibn abi shayba ya waslinta mana ya kawo ta mausuliya to kaji waɗannan ta'alif ko guda biyu da Imam Bukhari ya kawo amma dai an ce babu mudabaka a ciki domin tarjama na magana in halali ya yi farauta zai iya ba da kyautar farautar ga muhrimi shi kuma wannan asari guda biyu na Ibn Abbas da na Anas ibn Malik suna magana ne akan hukuncin yanka mai harma da haji zai iya yanka ma'ana yanka dabba zai iya yanka dabba shi wa'in na akwai guda biyu suke magana وهو غير السيد نهو العبل والغنم والبقر والدجاج والخيل تو بيان wancan zabbu da aka ce lam yara ibnu abbas wa anas bizabhi to shi zabbun yankan wace irin dabba ta farauta ko ba ta farauta ba sai imamu bukhari ya fito da abin karara ya ce a'a wa huwa gairu sayyidi yankan dabbar da ba ta farauta ba fa shine ake ganin babu laifi mai harma da hajji yayi yankan dabbar da ba ta farauta ba kai to gairu sayyidi to kamar me na hauli ibili kamar rakumi wal ganami kaga soke shi ake don haka babu laifi mai harma da hajji ya soke rakumi za a ci wal ganami ko ya yanka bisa shi tumaki da awaki don a ci babu laifi wadda jaji da kaji wal khairi da rakumi da da da doki wal khairi da doki na yu'alu adlu zalika mislu to kaga wannan dai magana ta kare magana ta kare kuma an ji magana ce akan abin da ya shafi yanka mai harma da hajji ya iya yanka ko mai harma da umra ya iya yanka aka ce i lam yara ibn abbas wa anasun bil dhabhi ba'sa babu laifi ga wannan amma har yanzu dai ba a gano mudabaqar da ke tsakanin tarjama domin tarjama na magana akan yin farauta shi kuma wa'annan asali guda biyu suna magana akan yanka akwai bambanci يقال عدل ذلك مثله فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك يا من ومن يعلم يجعلون عدلا مم. الإمام البخاري رحمه الله يجي يقال أنا شوى عدل ذلك عدل ذلك يا كما كما تشكين تصريفي تصريفي hukunce hukunce na asraru na lugha lugar da ta taho cikin alkur'ani جعل الله أودل ذلك قيامه أو أدل ذلك قيامه to wannan adlu din shine Imam Bukhari ya kuma yana bayanin shi a lugance an koma a tasrifi in an ce adlu bi fathi al-aini wa sukuni dali adlu ko to ma'anarsa mislu adlu zalika ay mithlu zalika shine ma'anarsa kaga Imam Bukhari nan yana son yayi bayanin cewa sunna da alqur'ani ba su fahimtuwa babu asalin asraru na lugha ita kanta lugha sai an san an santa an fahimce ta sannan a fahimci alqur'ani sannan a fahimci sunna domin sanin ilimin lugha da asrarunta واتن سبيل الفهم للمآل في سنة النبي والفرقان يجي فإذا كسرت إن أي معين نن كسرى ميمقن عدل أكتي عدل أم فهمت؟ تومي ما نفس شيكما فهو زينة ذلك شيكما لو يكي مغانا آه شيكما دبا إيه فهو زينة ذلك معنى عدل زينته nauyin kaza nauyin kaza ya auni kaza amma an ce adulu kwatankwace kaga bambancin adlu da ilmi to yanzu wanda bai san wannan ba zai fahimci sunna ya zai fahimci alqur'ani kaga kenan dole sai an san lugha da asararanta sannan a fahimci alqur'ani to sannan sai ya ce qiyaman da ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman to ma'anar qiyaman din nan sai ya ce qiwaman qiwaman eh ma'anar Allah tabaraka wata'ala ya sanya Ka'aba ɗakin Allah mai alfarma kiyaman linnas abun tsayuwar mutane aka ce kiyaman ai mai fasarori da yawa Imam Tabari yace ai ja'ala Allahu al-Ka'bata bi manzilati ar-ra'si alladhi yaqumu bihi amru atba'ihi yadda kasan kai ba shine jagora ba ga gangan jiki to haka ai kaga shine imani to haka alqur'ani haka Allah ya sanya Ka'aba ta zamo ita ce jagora aka ce kiyama eh abin tsayuwar addini da shi to an dai fasarori da yawa duk da ba muna babin tafsiri bane to ya'diluna yaj'aluna adlan يعدلون إن ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كذا إمام البخاري يقول يا شقا يناتا بيانونا أكن كلمة إدلو دا أدل كما إلى استشهادي دا القرآن ياتي يعدلون أي يجعلون عدلا سنة سامة ألا تنكا ثم الذين كفروا بربهم ya'dilu sannan kafirai suna sa ma Allah ababen tarayya shine tamka kaga ya ƙara fassara maka adlu mithl shine ma'anarsa adlu mithl amma illu zinatu wasu
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة قال انسلك أبي آمن حديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابي تضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا على بهمار وعشم فعملت عليه فدعوته فأثبته واستعنت بهم فابوا ان يميلوني فاكلنا بلهمي وخشينا ان نقتطع فظلمت النبي صلى الله عليه وسلم ارفق فرسي شعوا واسير شعوا فلقيت رجلا من بني في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته مثل احد وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله أصبت بما رواجب وإني منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم مغرمون حدثنا معاذ بن فضل قال حدثنا هشام أن يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة قال واتن معاذ بن فضالة عن جاء الإمام البخاري يتي حدثنا هذا أن تدموا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام يتي هشام يا أن تدموا شين الدستوائي هشام الدستوائي شيكما هشام يتي أن يحيى يا كربو يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة يجد عبد الله بن أبي قتادة قال أبن يتي انطلق أبي yace babana abu qatada in talaka ya tafi amal hudaybiya shekarar da ta hudaybiya shekarar da aka yi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina don yi umra sai abun bai yi ba shekara ta shida kenan daga hijira lokacin ne aka yi amal hudaybiya ba a samu shiga ba suka hana kafiran maka suka hana a shiga sai aka yi sulhi sai bali wannan shine amal hudaybiya فأحرم أصحابه ولم يحرم yace dukkan sahaba annabi sallallahu alaihi sun yi harma da yin umra amma wa lam yuhrim shi bai yi harma ba shi Abu Qatada wa huddisa annabi sallallahu alaihi wasallam anna aduwan yaghzu sai aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa makiya fa sun shirya mai za su yake shi fan talaba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi fa bainama ana ma ashabihi ina cikin sahabbai ina nan tare da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bukata da tadhaka ba'dhum ila ba'd sai naga sashe suna masashe dariya ma'ana ga abin farauta amma ba da farauta saboda suna cikin harma da haji suna cikin harma da umra ga abin farauta shi suke madariya kaga kamar sun bashi signal ko kuma ya fahimci shi da bai lura da abin farauta ba amma dariyarsu ta faɗakar da shi cewa lallai ga wani abin farautar fa nazartu ko da zan diba fa ana bihi ma yuhshin sai naga jakin jeji fa hamaltu alaihi sai na kai dauki a kansa fa ta'antuhu fa akhbartu yace sai na kai mai suka na kama shi wasta'antu bihim yace sai na nemi taimako bihim da sauran masu harama fa'abau an yi inuni sai suka ƙi su taimaka mani saboda sun san abin da suke ciki kenan. To, fa'akan namin lahamihi sai muka ci daga naman nan nashi, wahashi na kaga da shi da su kenan. Fa'ahada, dama ana maganar mai halali wanda bai harma da hajji ba, ya yi farauta, ya ba muhurimi hadayar sai ci, ma'ana kyautar sai ci fa'ahada, dil muhurimi. to zai ci babu damuwa a kalau to dama shi ne tarjuma kar a manta to kaga abu katada ya yi farauta kuma ya ba sauran waɗanda suke muhrimai kuma sun ci fa akalla min lahmihi wa khashina an nuqta da'a sai muka ji tsoron an nuqta da'a domin manzo Allah ya riga mu tafiya ya riga mu wucewa kada wata barazana ta makiya ta yanke mu ba mu riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata matsala kuma ta gitta wanda za ta yanke mu gabarin cin mashi gabarin riskar shi to abin da muka shi muka ji tsoro kenan fadalabtu nabiyya don haka na zabura na rika neman annabi sallallahu alaihi wasallam da sauri ina neman inganacin mai shine fadalabtu nabiyya nayi ta neman inganacin mai annabi sallallahu alaihi wasallam arba'u ra'si sha'wan wa asiru sha'wan wani lokaci arba'u farasi arba'u farasi ba rasi ba arba'u ina daga farasi doki na ma'ana ina zuba gudu ina sa mashi gudu ina zaburar da shi yayi gudu can kuma in nayi gudu nayi gudu wa asiru sai in yi tafiya a hankali sha'awar wani lokaci wani lokaci in zuba gudu wani lokaci in yi a hankali falaqitu rajulan min bani gifarin fi jawfil layl sai na haɗu da wani mutumin wani mutum daga banu gifarin can cikin dare qultu sai na ce aina tarakta nabiyya sallallahu ta'ala sallam ina ka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ka baro annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace taraktuhu na bashi bi ta'hud an karanta shi watan da kasaranta ti ti'huna ta'huna do an karanta shi sunan wuri ne na bashi a wannan wuri ko huwa ta'ahana eh kuma ta'ahina ti'ihina eh duk an karanta shi da shi wa huwa qailun as-suqya a lokacin wa huwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qailun yana shirye-shiryen yin kailula ko da na baro shi a ti'ihina yana mai shirin yin kailula akwai wata riwaya da ta kawo shi da ba maimakon ƙayilu sai zama ƙabilu ƙabilu ehe wa huwa qabilun as-sufya amma al-imam an-nawawi rahimahullah ya ce zai iya yiwa da mu tashifi ne kuskure ne akai wajen ambaton shi ko wajen rubutawa maimakon qalilu aka ce qabilu to inda suka dauke shi akan waccan da ba qabilu to ana magana ne kan shi tihina wannan wurin yana hannun riga da sukuya wurin da ake ce masukuya qabilun as-sukuya kaga huwa sai kuma ma tihina amma in an ce huwa qayyilun as-suqya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirin yin kailula qayyilun min al-qailulati fa qultu ya rasulullah na ce masa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ahlaka yaqra'una alayka assalam yace watan jama'arka suna sun ce a gaishe ka suna karanta sallama gare ka wa rahmatullahi da arhamar ubangiji tabaraka ta'ala innahum qad khashu an yuqtadu watan sun ji sun yi gudun kada a yanke su dunaka basu cin maka ba suna gudun kan wani abu ya gitta wanda zai hana su cin maka shine ya ta dau irin wancan ne na da baya fantazirhum ya rasulullahi dan da dan jira su su zo dan su riske ka suna jin tsoron kan wani abu gitta dan ya sha makance su qultu ya rasulullah asabtu himaran sai abu qatada yace ya rasulullahi asabtu himaran watan na samu nayi farautar himaran jakin daji himara wahshin wa indi minhu fadila hammunci kuma na dan rago wani abu fa qala lil qaumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mutane kulu ku ci ba komai kaga shine ma'anar mutabaka da mutabakar wannan hadisi da tarjama idan halali ai kaga shi abu kata da bai harma bai ci sauran mutane sun yi harma amma shi bai harma ba amma da ya ga farauta ya yi farautar kuma ya ba su suka ci kuma aka zo aka faɗa manzo Allah sallallahu ya tabbatar ya ce kulu ya ba da umarni ba wa hum muhrimun alhali suna masu harma da haji alhali suna masu harma da umra na'am to mu babu shi amma akwai inda yake da can gaba
babun idza al-muhrimuna saydan fa wahibu anna aduwan yagazu ko ko khashu anna aduwan yagazuhu to sai ni gaba fa bainama ana ma ashabi to akwai inda ya kawo buge kasa din kwarar da su to babun izara al-muhrimuna saydan wa wahibu faqad al-halal babun idara al-muhrimuna saydan fadhiku fa fa'in al-halal babun tadbiru hada babun babi kenan idan masu harama da hajji ra'a suka ga saydan abin farauta fa zai ku sai suka kama dariya fa fadin alhalal sai halali wanda bai harba da haji ba sai gano farauta ce suke ba dariyar shin dariyar su bata shirye ta dashi zuwa ga farauta ba to meye hukuncin su su sun yi wani abun da kamar sun cuna wani yayi farauta me hukuncin wannan domin dariyar su ta ba shi signal ne ga abin farauta ba to menene hukunci aka ci ba abin da ya shafe su babu komi dariyarsu don ya gano farauta da ita ba ta ɗora masu wani hukuncin komai ba shi ne ma'ana eh a ba iri shi ba ne na'am حدثنا سعيد بن ربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده ان اباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم يحرم وهم بجناب عدو بليلته فتوجهنا نحوه فمروا اصحابي بحمار بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فرملت عليه فرسا فدعوته فأثبته فاستعدتهم فعفوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخيل أن أقتدع أرفع فرسي شعوا وأسير عليه شعوا فلقيت رجلا من بني جبال في جوف الليل وقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بسهرة وهو قائل الصبية فلهجت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإنهم قد خشوا أن يقتدعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إنا صدنا إمار وحش وإن عندنا فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم غيرون
in an lura wannan hadisi na abu katada shi ne ya maimaitu ya maimaitu na farko dai aka ce abinda limamun bukari ya tarjaman nan da shi an san shi a wancan hadisi da ya gabata an ji sun yi dariya kuma dariyar nan ba a caje su da wani abu ba na hukunci saboda sun yi dariya kuma daga dariyar nan ya gano abin farauta ne ta yi kaga wannan abin da liman bukari ya kawo an fahimci cikin wancan to amma saboda ni ya maimaita kuma ya sabuwar tarjama saboda yalwar riwaya yalwar riwaya al-imam bukhari hadisin nan abu qatada ya same shi ta hanyoyi da yawa kaga waccan hanya ta farko ya same shi daga mu'adh ibn fadala wannan kuma ya same shi daga sa'id ibn rabi in ga lura amma duka da yana karewa hadisin dai watan abu katada يجي حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم آم الهديبية يجي من يتفيا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم شكر الهديبية فأحرم أصحابه ولم أخرج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دقوا سنة حرم أماني بني حرم البحر fa'umbi'ina bi aduwin bigirin ƙata aka ce daga cikin hikimomin takararin riwaya kenan in an samu ɗan bambanci na wani lafazi kaga can aka ba manzo Allah labari bi aduwin sannan nan kuma umbi'ina aka ba mu labari bi aduwin da makiya bigirin ƙata a wurin da ke ce mazaika fatawajjahna nahwahum kaga lafuzin su din caccanza to saboda caccanzawar lafuzan ga yalwar riwayar kuma riwayoyin suna da dan bambanci na lafuzza to don haka sai ya kawo sai ya ma kirkiri wata tarjama sabuwa wadda zai kawo waɗannan riwayoyin masu dan bambanci da juna fatawajjahna sai muka fuskanci nahwahum jahannam tasu fa basura ashabi bi himari wahshin sai abokan tafiyanmu suka lura da jakin jeji faja alfa abuhum ya zahaku ila ba'dhi sai sashen su suka rika dariya ga sashe fa nazartu sai na sai na duba fara aitu ni ma sai na ganshi fa hamaltu alaihi farasa sai na watan yi dauki ga alfarasa doki alaihi akan jakin jejin nan fada'antuhu sai na soke shi fa asbattuhu sai na kama shi fasta'antuhum sai na nemi taimakon su fa abau an yu'inuni suka ki su taimake ni fa akalla minhu sai muka ci minhu da gare shi summa lahiqtu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai na hadu da manzon cimma annabi sallallahu alaihi wasallam wa khashina an nuqtada dama can muna jin tsoron an nuqtada a yanke mu gabarin mu riski annabi sallallahu alaihi wasallam kan wani abu ya gitta wanda zai hana mu cin mashi arfa'u farasi sha'wan wa asiru alaihi sha'wan ina daga farasi doki na ma'ana ina zuba gudu ina zaburar da shi ina gudu sha'wan wani lokaci wani fage kenan sannan wa asiru alaihi sha'wan kuma wani lokaci wani fagen kuma sai in yi tafiya ba gudu ba falakitu rajulan min bani gifarin fi jofin lady sai na haɗu da wani mutum watan daga banu gifarin a cikin dare فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم نتي إنا كبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتي تركته نابشي بيت أهنا كو تأهنا كو تئهنا وهو قائل السقيا yana mai shirye-shiryen yin kailula a wurin da ake ce masu kuya an ji maganar wata riwaya da ta ce ƙabilun da abin da limamun nauyi ya ce ana jin tashifi ne riwaya ta ce ƙabilu in an ce ƙabilu to ana magana kan shi wurin da ake mutu ina ana son a yi bayanin wani wuri ne sai ce shi ne wanda ke hannu riga da su kuya kaji fasara ta canza in kuma ya ce ho qa'ilun shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana da shirye-shiryen watan abin nan kailula a wurin da ake ce musu kira فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت سينة مع النبي صلى الله عليه وسلم حن سينة حن زيتي مشي فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته واتن وبركاته نيتشي صحبانك sun aiko ni cewa in na cin maka in karanta musu gai in karanta maka gaisuwar su wa rahmatullahi wa barakatuh da rahama Allah da albarkatansa duka su tabbata gare wa innahum haqiqa su kad khashu sun ji tsoron an yaqta'i ahumul adu kada makiya su tare su su tan su dantse su gabanin su cin maka dunaka ba su kai ga riskarka ba abinda suke tsoro kenan fanzurhum saboda ka rasulullahi a dan saurara musu eh ka gani kuma abin da ya kawo da wannan lafazin fafa'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ya dan sauraron fa qultu abu qatada ce sai na ce ya rasulullah inna sad inna sadna ko haƙiƙa mu mun yi farauta mun farauci himara wahshi jakin jeji wa inna indana minhu fadilatan hamma mun dan riko wani sauran nama jakin jejin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ماذا الله صلى الله عليه وسلم يجي مصحبانسا كلوا كجوهم مهرمون سنا ما سهر ما دهجي to menene mudabakar wannan hadisi da tarjama cewa idara al muhrimuna saydan fadhahiku fa fadina al halal laysa al muhrimina shay shine ma'ana su wanda suka yi dariya halali ya gano farauta ce suke ma dariyar hankalin shi yayi can kuma ya farautar ko ba su da wani laifi da za a ce to sun shiga cikin wanda ya taimaka ga yin farauta a ba su shiga ba to wannan da bacci eh yana nan tafi babun tabbiruhu hadha babun la yu'inu al-muhrimu al-halala fi qatl as-sayd to kaji yace waton muhrimi mai harma da hajji la yu'inu ba zai taimaki halali ba a cikin kashe watan farauta ba zai taimaka masa ba ko kada a cikin kashe farauta
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان حدثنا صالح بن قيسان عن ابي محمد نافع مولى ابي قتاده سمع ابا قتاده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاعه بالقاعه الى المدينه على ثلاث حا وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صالح بن قيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بلقاءه ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرايت اصحابي يتراعون شيئا فنظرت فاذا حمار وهج يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء انا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت للجوار من وراء عقبة فعقلته فأتيت به أصحابي بشيء إنا مغرمون فعقلته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا أمر اذهبوا إلى صالهم فسألوه عن هذا فسألوه عن هذا وغيره وكلم علينا هؤلاء
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة سمع أبا قتادة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاثين توكاجي wannan kenan al-Imam al-Bukhari ya karbe shi ta hanya biyu sai ce ha tahwil sanad rike wannan isnadin in kara maka wani ta wata hanya kuma da ka sai adafin waccan riwaya wannan riwaya akan waccan sai ce wahaddathana sai amfani da wawul adafi wahaddathana haka na ma ali ibn abdullah al-madini haddathana ya nan tadmu kaga can haddathana abdullah ibn muhammad riwaya farko kenan وحدثنا علي بن عبد الله قال علي بن عبد الله المديني يا ذا تدمو قال حدثنا سفيان سفيان يا نعم eh ba mu kai ba saboda watan duka asalin sai an haɗe su wa haddathana abdullah ibn ali ali ibn abdullah qala haddathana sufyan qala haddathana salih ibn kaisan yace salih ibn kaisan ya zantar da mu kaga watan حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان لكن وكم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان Sufyan bin Uyayna ne kaga hanyoyi biyu ya karba wannan takan Ali ibn Abdullah al-Madini takan Sufyan bin Uyayna waccan ta farko Abdullah ibn Muhammadin takan Sufyan bin Uyayna to قال حدثنا صالح بن كيسان صالح بن كيسان يا ذا الجد عن ابي محمد يا كربو دغ ابي محمد ان ابي قتاده يا جي دغ ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلقاحة منذ متارد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجي بلقاحة زنبو أكني فكانت المدينة تقاحة سنورين زنبو أكني كانت المدينة ذاك يجي على ثلاث أبسا زنبو أكني ومنا ومنا المحرم ومنا غير المحرمين akwai daga cikinmu wanda ya yi harama da umra wasu kuma ba su yi harama ba fara'aitu ashabi ya tara auna shay'an sai na ga watan abokan tafiyan mu suna kallon wani abu wannan ya kalli wannan wani abu kalli wannan kaga can ya yi bayanin ya sarraha bancin suna kallon juna kuma suna dariya to ina kuma ya tara auna shay'an fa nazartu ni ma bari in diba in ga me suke kallo fa'iza himaru wahshin ko da nake diba sai na ga himaru wahshin jakin jeji ne ya'ani wa ƙa'a sautuhu watan sautuhu bulalarsa a lokacin ko bulalarsa ta faɗi yana a taimaka mai ya ɗauki bulalar faƙalu suka ce la nu'inuka alaihi bi shay'in inna muhrimuna ba za mu taimaka maka da komai ba alaihi akan farautarsa kaga in sun miƙo mai bulalar sun taimaka mishi fatanawaltuhu sai na karbi sai na zura hannu na riko bulalar kaina faqastuhu summa ataitu al-himara sai na dauko sai na taho ma jakin jejin na min wara'i akamatin na zagayo ta bayan wani tsauni haka wani tudu fa akartuhu sai na soke shi fa taitu bihi ashabi sai na zo ma watan jama'ata da shi fa qala ba'dhum kulu wasu suka ce a ba komai kuna iya ci fa qala ba'dhum la taqulu wasu kuma suka ce kar ku ci fa ataitu nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai na zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa amamana yana gaban mu sai muka cin mai sai muka riske shi fa sa'altu na tambaye shi fa qala yace kuluhu halalun ku ci halal ku ci halal qala lana amrun sai amru ibn dinarin yace idhabu ila salihin fasaluhu an hadha yace ku je wajen watan salih salih ibn kaisan fasaluhu ku tambaye shi an hadha dangane da wannan an yi haka wa ghairihi da ma wani sa wa qadima alaina hahuna sai ya gabato mana hahuna a wannan wurin to nan abinda ake so a lura da shi abinda al-imamul Bukhari ya sa ya kawo wannan a ƙarƙashin wannan tarjama cewa la yu'inul muhrimul halal fi qatl as-sayd mai harma da haji bai taimaka ma halali akan yin farauta gashi nan Abu Qatada ya nemi taimakon su sun ci a la nu'inuka alaihi bi shay'in la nu'inuka alaihi bi shay'in shine dalilin da yasa ya kawo wannan mai harma da haji ko umra zai taimaka ma halali akan yin farauta aka ce ko da ya katsa tsawa ko da ya yi ishara ga ya can ko da tara-tara sai ya tare mai amma shi ya kama abi ne da kai ne shi halalin shi amma mai harma da haji shi ya tara to duka ko kuma da ya tara ya kasa wucewa abin farautar sai ya shiga wani kogo sai aka bi shi aka kamo shi me yasa aka kamo shi tarawa muhuri tare muhuri ta aka kamo shi kaga ya taimaka ba shi ya kama ba shi muhuri amma tunda ya tare har an cimma dabban ya ba da taimako cikin farauta ni yana cikin latatun sai da wa an babun la yushiru al-muhrimu ila sayyidi likay yasadahu al-halal to kaji magana ka ta zu ya iya ishara to imam bukhari saboda muhimmancin ishara gababi ba amma باب تقديره هذا باب لا يشير المهرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال ما يحرم ده حجي بي إشارة زواغا واتم أبين فروتا دون حلالي يا فروتي فروتا يمي إشارة bai gani ba sai ya nuna mai ko kuma a ya biyo shi a guje sai hanyoyi suka rabu sai rasa ina shiga akwai dan wani dan gumbi wani dan sarkaki sai bace mai to bai yi magana ba sai ishara ai kaga dan surkukun da ya shiga sai bi shi to shi ma la bai ko kadan aka ce la innan me ma'anan la dinnan tana da nafayi amma da ma'anan nahayi kar ya kusa yayi shi ake cewa kar ya kusa la yushiru al-muhrimu ila as-sayli likay yasmadahu al-halal to حدثنا مسلم اسماعيل حدثنا ابو عوان حدثنا ابو الله وابن وهب قال خبرني عبد الله بن ابي قتاده ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه وضرب طائفه منهم فيهم ابو قتاده فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما ضربوا احرقوا كلهم إلا أبو قتادة لم يكرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا نور الوحش فحمل أبو قتادة على الهمر فأكل منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنا أكل لحم صيد ونحن مهرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا قلنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يهرم فرأينا أمور وحش فحمل عليها أبو قتادة فأمر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنا أقول لها صيد ولا المغرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يعمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكل ما بقي من ذهبها حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانا قال حدثنا عثمان هو ابن موهب هكذا قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج حاجاً wannan Musa bin Isma'il Tabuzaki ya ba mu labarin ji ya zantar da mu in ji al-Imam al-Bukhari shi kuma yace haddathana Abu Awana Abu Awana ya zantar da mu qala haddathana Usman yace Usman ya zantar da mu shine huwa ibn Mawhab qala yace akhbarani Abdullah ibn Abi Qatada yace Abdullah ibn Abi Qatada ya bani labari anna abahu sanidai baban shi aba Qatada din أخبره يا باشي لاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا يا بد حاجا ينام حرم هذا حج kaji an ji wata sabuwar magana in an lura can bayanin da suka gabata ba an ce an yi harama da umra ba har kuma an ce amal hudaybiya eh wasu kuma suka ce a'a a umratul qada'i ne dai amma dai ko amal hudaybiya ne harma da umra ne ko umratul qada'i ne har ma da umrani ne to amma cewa hajjan isma'il ya ce galadun kure domin wannan abin ya faru ne a umratul qada'i umratul qada'i ba a hajji ba ne ba a hajji ba ne domin hajji hanyar da suka bi sun bi hanya ce ta tudu ba gefe-gefen ruwa ba da haka sai ce hajjan ɗin ya ce galabin fakharaju ma'ahu sai suka fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasarafa ta'ifatan minhum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa jama'un wasu yace ga inda za ku bi shine sarafa ya juya sai yace ga inda za ku bi fasarafa ta'ifatan minhum fihim abu qatada daga cikin wannan jama'ar akwai abu qatada fa qala manzo Allah ce khudhu sahil al-bahri hatta naltaqiya ku ku bi hanyar gefe gefen watan watan gulbi gefe gefen gulbi har mu haɗu eh gefe gefe haka fa akhadhu sahila sai suka riki gefe gefen nan na baharin watan kogi falan man sarfu lokacin da suka juya ahramu watan suka harma kulluhum dukkan su illa abu qatada watan falan man sarfu ahramu kulluhum illa sai ciya illa abu katada sai abu katada kawai kaga za a ci kamar su masu nahu kamar an saba musu ba a ci illa a ba katada ba eh aka ce illa abu katada duduru masu riwayo illa abu katada suka rawaito don haka saboda amana za a bar shi illa abu katada amma in an bi hukunci istisna'i ai mastasnati la mujiban tamansibi ba ka ibn malik ya ci ba duk abinda aka istisna'in shi da aka istisna'in shi da illa kuma istisna'in mujibi kuma tammi to naswa za ka yi kamala qaumu illa zaidan shine kai ba illa zaidan kamala qaumu da istisna'i ya cika tammi kenan magana ta cika kuma mujabi ba manfi ba ne ba ma kamar ƙaunar kaga ma kamar ƙaunar manfi ne a kamar ƙaunar kaga mujabi kenan kuma tammi kamar ƙaunar ai magana ta cika to sai a ce illa zaidan to kaga irin shi ne suka yi harama falin mansarafu a haramu kulluhum zaka ce illa abu qatada sai abu qatada lam yuhrim shi bai yi harman ba fa bayyana ma hum yasiruna suna nan suna tafiya idra aw khumur wahash sai suka ga jakunan jeji fa hamala abu qatada ala ala al-umri sai abu qatada ya kai dauki a bisa jakunan jejin nan fa aqara minha atanan sai ya samu wata jakar daji sai ya soke ta fa nazalu sai suka sauka fa akalu suka suka ci min lahmiha daga namanta wa qalu suka ce ana akulu lahma saydin wa nahnu muhrimuna a a to ya zamu ci naman farauta kuma mu muna masarama da hajji fahamalna ma baqiya min lahmil atani sai muka dauko abin da ya shaura daga naman nan na jakin jejin nan falamma atau rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qalu lokacin da suka cimma annabi sallallahu alaihi wasallam can kan hanya قالوا ذكر يا رسول الله إنا كنا أحرمنا يا رسول الله برقا من يهرما دا, دا, دا, دا أمرا وقد كان أبو قتادة لم يفرد أما شي أبو قتادة فبي يهرم با فرأينا أمرا أمورا وحش سيمك جاكنا جيجي فحمل عليها أبو قتادة أبو قتادة سيكي دوكي أكنتا فأقر منها أتانا sai samu sa'a sai soke a tanan wata jaka daga cikinsu fanazalna fa akalna sai muka sauka muka ci min lahamiha daga namanta summa qulna sannan daga babancin munci sai muka koma muna ce ma junan mu a ana akulu lahama saidin wa nahnu muhrimuna ta kaka za mu ci namun farauta ko muna masu harama fa hamalna ma baqiya min lahamiha amma yanzu maganar nan da muke yi ya rasulullah mun yi guzurin abin da ya shaura na namanta قال ما أيكي صلى الله تعالى وسلم يجي أمنكم أحد أمركم an yahmila alaiha tambayar da zan muku akwai wanda ya umurci abu katada ya yi ɗauki ya yi ishara kenan ga farauta can ka yi akwai wanda ya ba shi umarni au ashara ilaiha akwai wanda ya tura shi zuwa gare ta ko ku akwai wanda ya mai ishara ilaiha zuwa gare ta qalula suka ce a'a ba wanda ya umurce shi kuma ba wanda ya nuna mashi qala manzo Allah ce to tun haka ne ku kudu ma bake min lahamiha ba ma wanda kuka ci wanda kuka ci halal din ne yanzu ma wanda kuka rage ma ku ikara wanda kuka ci halal ne ai ga in aka ce fa kudu ku ci min lahamiha daga naman ta kaga mubalaga ce akan halaccin wanda aka riga aka ci wannan din ma ne yanzu a ci babu damuwa to kaga nan menene la yushiru al-muhrimu ila sayyid kaga tambayar da manzo Allah musu kenan shin cikin ku akwai wanda yayi umurni a baka tada akan yayi dauki kanta au ashara ilaiha ko ya ishara zuwa gare ta qalu la kaga kenan la yushiru al-muhrimu kenan la yushiru al-muhrimu har ma da haji bai ishara ila saidi da kai ya tsada hul halal wannan shi lokaci ya yi ba ba babu hamza istifhami aminku eh minku me ce muku aminku eh wato aminkum akwai riwaya ce riwaya ce ijma da sani e an faɗi takwas gare shi e aminkum da minkum riwayoyi ne guda biyu e don haka gehe ɗurin da za a yi sai a ce fi riwayatin aminkum illa a baka tada shi ya ruwaice shi watan akwai daga cikin ruwatu na bukhari waɗanda sun ruwaice shi da raf'a kuma su suka biya illa abu qatada ita ce riwaya aksari amma riwayar illa aba qatada watan riwayar waɗanda ba su da yawa ne kuma ita ce ta daidai da watan hukunci na nahau hukunci na ka'ida amma su suna kiyaye riwaya suna kiyaye riwaya illa abu katada to watan riwayar kushmai hani riwayar kushmai hani ce wannan taka illa aba katada domin ruwatu na bukhari da sai bukhari suna da yawa akwai kushmehani akwai abu dharri akwai karima har da mace cikin ruwatu waɗanda suka ruwaici bukhari ruwatu na bukhari ruwatu karima kushmehani abu dharri da sauransu to aksarin mafiya yawan ruwatu sun ruwaice shi bin rafi illa abu katada amma riwaya kushmai hali ta roce shi da nasba bisa kan wacce ƙa'ida ta nahau illa aba qatada alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين